إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا ويقال من رجع عن المخالفات حياء من الله وخوفا من عقابه فهو تائب أيها المسلمون إن التوبة فرض عين على كل مسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع أما الكتاب فلقول الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وفي هاتين الآيتين الأمر الصريح بالتوبة لجميع المؤمنين وهذا يدل على أن التوبة واجبة ويدل كذلك على أن التوبة ليست خاصة بالعصاة والمختلطين لأن الله تبارك وتعالى أمر بها أهل الإيمان حتى المؤمنون يجب عليهم أن يتوبوا ما أنهم مؤمنون متمسكون بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام ومعتصمون ومتمسكون لا يخالفون أوامر الله ما ذلك ناداهم الله تعالى بأن يتوبوا إليه أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله فهذا يدل على أن التوبة واجبة على أهل الإيمان كما تجب على أهل المعاصي كذلك تجب على أهل الطاعة ومما يدل كذلك على وجوب التوبة قول الله تبارك وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة قسم عباده إلى قسمين ظالم وتائب ولما كان الظلم محرما كانت التوبة واجبة على كل مسلم وعلى كل ظالم يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ظلمه وأما السنة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بها في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لقد انعقد الإجماع على وجوب التوبة فالتوبة أجمع عليه المسلمون على أنها واجبة وجوب عين على كل مسلم فعلينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى أيها الناس من رحمة الله تبارك وتعالى عليكم أن جعل التوبة فرضا لازما وذلك ليعفو الله عنكم ويغفر ذنوبكم ويمحو سيئاتكم لأن الله تعالى غني عنا وعن طاعتنا وأعمالنا قال المولى جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فبادروا أيها المسلمون بالتوبة الصادقة النصوح وجددوا التوبة في كل وقت وفي كل يوم فإن الراجع عن ذنبه والنادم عليه لا يكون مصرا قال المولى جل جلاله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن التوبة كذلك واجبة على الفور بمعنى أن تأخيرها والتسويف بها ذنب آخر يحتاج إلى التوبة فعلينا أن نبادر بالتوبة وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى على الفور لا ينبغي لنا أن نؤخر أو نصوف وما يدري هذا المصوف المؤخر الذي يقول سأتوب غدا أنه سيعيش إلى غد بل ما يدريه أنه سيقوم من مقامه ذلك قبل أن يموت فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب والسيئات فإن الموت قد يأتي بغتة بلا أسباب ولا مقدمات كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نسأل المولى جل جلاله بمنه وكرمه وإنسانه أن يعيننا على التوبة الصادقة النصوح وأن يتقبل منا صالح الأمال وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما مسلمين kamar yadda muka yi magana satin da ya gabata dangane da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma gyarawa tsakaninmu da Allah da gyarawa tsakaninmu da ƴan uwanmu abokan zamanmu ba mu sani cewa ma'anar tuba shine mutum ya dawo daga aikata abinda Allah ba ya so a bayyana da buye zuwa aikata abinda Allah subhanahu wataala yake so a boye da bayyane wannan shine hakikanin tuba kuma duk wanda ya tuba ya dawo daga aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana ya saba ma Allah akan su saboda jin kunya Allah subhanahu wataala saboda jin tsoron azaban Allah subhanahu wataala ta wannan shine mai tuba sabanni sun yi mana yawa kamar yanda satin da ya gabata muka zano wasu daga cikin su zunubai sun mamu yawa taka dokokin Allah sun yi mana yawa zamantakewan mu ba ta da kyau zama tsakanin iya da uwaye babu kyau yaya sun bijire ma uwayensu sun musamman uwaye maza yaya sun bijire musu ba ruwansu da su galibi cikin kashi bakwai ko takwas na yayan musulmi za ka ga ba ruwansu da uwayensu maza kuma kashi takwas ɗin nan zuwa kashi tara za ka ga suna kula da uwayensu mata kadai kawai sai mutum ya ɗauki wani ɓangare ya bar wani ɓangare wannan imani ne da sashen alkur'ani da kuma kafirce masa shi duka aka ce ka kyautata mu sai dai uwa tana da haƙƙi sama ga uba amma ba cewa akai ba dan ta yi shi haƙƙi kai watsi da shi ba ka sani mahaifinka ne shi ne mafarin zuwan ka duniya kamar yadda ita ma ita ce mafarin zuwan ka duniya tare suka haɗu suka yi mafarin zuwan ka duniya to dukkansu za ka kyautata mu ba ɗaukar wani za kai ka aje wani ba za ka ga mutum ko babban mutum ne ko matsakaici ne ko ko a matashi ne yana da hali yana da wadata amma baya kyautata ma uban shi cikin shekara shekara ɗai babu kyautatawa ɗaya da za a girgawa ya ma mahaifin shi amma mahaifin shi yana kulawa da ita wani waswasin shaidan da yake zo mai kai ya kyautata ma mahaifin shi saboda mahaifin shi ba uwar shi kaɗai yake aura ba yana aure da wata mace banda mahaifiyar shi ko kuma ma ba su tare da mahaifiyar shi sai ga in ya ɗauka ya ba wata ƙatuwar banza ce za a ba alhali kuma uwar shi ce haka Allah subhanahu wataala ya faɗa wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i duk matar da babanka ya aura ta zama mahaifiyarka duk sabanin da take da mahaifin da mahaifiyarka wannan sabani ne nasu na rayuwa bai hana ka kyauta ta mata ita din ma matan mahaifinka ballantana babanka ka samu mutum ma'aikaci ne ko dan kasuwa ne ko kuma aikin proje yake yi ko aikin yake na musamman yana samun kuɗi amma ba ruwan shi da mahaifi mahaifin shi ya zo ya yi zuruko gida ya sa abin da ke mai daji ba ya da abincin safe ba ya da na rana ba ya da ba ruwan ya da shi a shekara babu wata kyautatawa da za a yi cewa ga ta abu mahaifin shi to wajibi ne mu tuba daga irin waɗannan abubuwa bai kamata wurin kyautatawa ba mu ɗauki ɓangare ɗaya mu bar ɓangare ɗaya duk sabanin da ya samu tsakanin mahaifinka da mahaifiyarka wasu mahaifin mata mahaifa mata ma su ne suke zannar da 'ya'yan nasu suna gaya musu cewa in ka kyautata ma babanka Allah tsire ma albarka ko sai na tsire maka wallahi ka sani ba abin da zai samu ka kudin ka naka ne ba nata bane kuma Allah ya ce ka kyautata ma mahaifinka dan me zaka sauraron maganarta Allah yana gabanta ba ita ke da doka ba Allah ke da doka saboda ka an kyautata mata ko to ba ruwanta ta bari kuma shi ma wannan mahaifinka ne tare suka hadu suka kawo ka duniya shi ma wajibi ne a kyautata mai haka Allah ta'ala ya ce wa bil walidaini ihsana uwaye guda biyu uwa da uba a kyautata musu imma yablughanna indaka al-kibara ko dai ɗaya daga cikin su ahaduhuma ya kai tsufa a wurin ka aukilahuma ko kuma dukkan su Allah ya ce fala taqul lahumu uff kada ka ce musu tir kada kai musu tsoki kakka nuna damuwa sun saka wani aiki ko sun nemi wani abu ka basu ka nuna damuwa da bacin rai wala tanharhuma kada kai masu tsawa wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana ta mutunci Allah ta'ala cewa duka a kyautata musu amma Allah ta'ala shi kan shi yayi bayanin cewa uwa tana da wani bambanci akan uba Allah ya ce wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amay anishkurli amma wali walidayka Allah ta'ala ya ce mun yi ma mutum wasiya ya kyautata wa mahaifin shi mahaifin shi ta dauki cikin shi da rauni kuma ta haife shi da rauni ta sha wahala shi kuma ta yi renon shi a cikin shekaru biyu Allah ya ce kai dan adam ka gode mana kuma ka gode wa mahaifanka guda biyu kaga su biyu aka ce a gode musu ba ce kai ka ware saboda haka da yadda ta yi tsani ta lalace dangantaka ba ta yake tsakanin mahaifinka da mahaifiyarka ba Allah sai ya tambayi ka ranar kiyama ina ruwanka da rigimarsu ka bar su da ni da su ina ruwanka da rigimarsu ya aka ka ɗauki wani kace shi ke da gaskiya kai alƙali kai faɗa ne ba ɗane kai ba ka da damar kai hukunci tsakanin mahaifanka ka ce ga mai gaskiya ga mara gaskiya kuma lantana ka ƙaurace ka nisanci mahaifanka ka zo ka ga mutum ya gyara ma mahaifin shi gida amma ya kyale mahaifin shi cikin wani tsohon gida yana neman zubo mashi ba ruwan shi ba abin da ya sha bai kai wallahi da irin wannan hali ba zai shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uba da kake ganin shi shine mafificin kofa aljanna in kana so ka rike wannan kofa ka ta lalace ka shiga aljanna in kuma kana so ka tozartar da wannan kofa ka ta wuta uba alwalid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce uwa bane mu abin da yake nuna duka taruwa ake yi a gyara taruwa ake a kyautata musu gaba daya a dada da musu rayuwa a taimake su bai kamata ba a ce kana da abin da zaka taimaka ma mahaifinka ka yadi shi cikin kaga mahaifinka kana da wadata amma ka bar shi yana roko ka bar shi yana maula ka bar shi yana wahala wurin wani wanda watakila kai ka bi shi so dubu ka bi shi arzikin duniya so dubu amma wurin shi yake duka a bashi dala 100 ta jin dadi kai kuma kana iya kullum ma ka bashi jikka goma amma ka kyale shi cikin wahala mai irin wannan hali to ba ruwan Allah da shi ba ruwan Allah da sallarka ba ba ruwan Allah da azuminka ba ruwan Allah da wata umarka da zaka taya da wata biyu ko wata uku ko wata biyar ko ka je tun farko azumi ka rake sai ba azumi ka dawo mahaifinka na nan cikin wayo no wayo kai yana cikin halin kakani kai na ruwan Allah da wata umarka wallahi kyautata ba mahaifi yana gaba ga umra su dubu ka tsaya ka kyautata ma mahaifinka ka tabbatar da azumin nan da za a shiga yana da abincin da za a ci har azumi ya kare yana da suturar da za a yi sawa saboda kana da yana da suturar da zai sawa ran sallah ɗaya ga sallah biyu ga sallah kullun ya sake kaya ya fi duk wannan wahalar da zaka tafiya bi ka bar mahaifinka a tozarce a wahalce ka bar shi a kaskance a wulakance ka sani cewa wallahi Allah ta'ala ba zai kalle ka ba manzo Allah ya ce akwai mutane guda uku waɗanda Allah ba zai kalle su ba ba zai masu magana ba ba zai tsarkake su ranar kiyama ba cikin su mazala ce akwai al'aquli walidai akwai wanda yake saba ma mahaifinshi wanda yake cin mutunci ya take da haƙoƙin mahaifinshi Allah ta'ala ya ce wannan bai da zai shiga aljanna saboda sai mun gyara jama'a mu dawo daga waɗannan abubuwa kuma maza da mata duka an taru mace ma zaka ga in yar kasuwa ce ba ruwanta da mahaifinta idan ma'aikaciya ce tana samun makunta kuɗi ba ruwanta dai ta doko sai ta mika mahaifiyarta wannan duk ba daidai bane babu albarka a cikin rayuwa shi yasa wallahi wannan matsala kadai ta isa Allah ta'ala ya tsaye da al'amuran mu gaba daya bari su gane ina al'amuran mu suka saka kasuwancin mu ya lalace rayuwar mu ta lalace Allah ya jarrabe mu da cututtuka daban-daban dole ne mu tuba daga waɗannan abubuwa ɗan wa musulmi mu sani cewa tuba wajibi ce akan kowa ba wani za ya tuba ba banda wani ba kowa sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ba wai mahaifinka ko mahaifiyarka ko malaminka ko ɗanka ya tuba shikenan ba kowa tuba tana zama wajibi akan kowa dukkan musulmi gaba ɗaya wajibi ne tuba matukar dai alƙalami na lada ko na zunubi yana wukana akan shi to dole ya tuba qur'ani ya nuna haka sunna ta nuna haka haka ijma'in malamai Allah ta'ala ya ce وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون كتوبة زوا ga Allah gaba da yanku ya ku masu imani saboda da haka ne za ku samu nasara za ku samu tsira ku samu gida aljanna in kun tuba ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku wadanda suka ba da gaskiya ga Allah ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya wadannan ayoyi guda biyu a cikin su Allah ta'ala ya yi umarni karara da tuba ga dukkanin mu'mine gaba daya wannan ya nuna kenan umarnin da Allah ya bada cewa tuba wajibi ce kenan ba wani abu ne na sunna ba in ka ga dama ka ya dole ka tuba daga dukkan laifukanka kuma wannan aya tana nuna mamu ko wadannan ayoyi suna nuna mamu cewa tuba bata kadaici masu saban Allah ba masu cakuduwa da maza inda Allah ta'ala ya hana a garwayi maza da mata ba a Allah ta'ala ma abuta imani ba ya umarni da ita yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani ashe duk kyawanka dole ka ƙara gyara kanka duk kyawanka dole ka yi wanka baka cewa ina da kyawu ba da bukata sai ka zan mummuna sai ka zan baka kalluwa da kyawun ka saboda ka duk kyawun ka sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala haka ma Allah ta'ala yace wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun duk wanda bai tuba ba Allah yace azzalimi ne kaga Allah ya kasa mutane guda biyu akwai mai tuba akwai azzalimi zalunci haramun ne saboda haka tuba ta zaman to wajibi duk wanda yayi tsaye akan aikata wani laifi da Allah subhanahu wataala ya hana kamar misalin wannan tauye haƙƙin uba da yayi kaurin suna a cikin mu da muka dauke shi ba komai ba to duk wanda bai ba azzalimi ne wurin Allah subhanahu wataala duk kirkin da kake ma mahaifiyarka kadiba kaga ko ba ya rasuwa ko ba ya dare an ce ka kyautata mashi kai mai addu'a ka roka mai gafara wurin Allah ka dibi amannan shi abokan shi dangin shi ka ci gaba da zuwa wurin su zuwa wurin su da kyautata musu da kake tamkashi kake yi ma saboda albarkacin shi har yanzu hakkin shi bai sauka akan ka ba matukar dai kana da rai da lafiya kana cikin hayyacin ka to ina ga yana da rai ba ya da rai ba ga abubuwan da aka ce kai a madadin shi to ina ga yana da rai to da haka duk wanda yake irin wannan muguwar ɗabi'a ya sani ba cewa azzalimi ne wurin Allah subhanahu wataala sai ya tuba sa'an nan za ya zamantowa mutumin kirki wurin Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunna yayi umarni umarni mai tare yawa a tuba zuwa ga Allah wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala domin ni da kaina manzon Allah ne ni sallallahu alaihi wasallam ina tuba zuwa ga Allah a rana daya sama ga so 100 manzo Allah fa kenan yana tuba zuwa ga Allah ballantana kai kai da ba kowa ba wanda shi da Allah ya ce mai liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara da abin da ka aikata can baya da wanda zaka yi nan gaba baya da kyawu in kai to Allah ya yafe maka dan gata ne na Allah amma kuma yake cewa ina tuba zuwa ga Allah ko ya mu yake mu tuba mu zamanto masu tuba mu zamanto masu komawa zuwa ga Allah mu zamanto masu rabuwa da ayyuka na sabo haka ijma'i ya kullu akan cewa lalle tuba wajibi ce kamar yadda ibnu qudama yace ijma'i ya kulla akan cewa lalle tuba wajibi ce babu wani cikin musulmi da ya saba yace ba dole sai ka tuba ba dukkanin musulmi gaba daya da malaman su da wanda ba malaman su ba dukkan su sun yi baki da akan cewa dole ne a tuba daga zinubai sadaka ya ku mutane ya ku musulmi ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku sani cewa yana daga cikin rama Allah subhanahu wataala akan ku Allah ta'ala ya sanya muku tuba ta zaman to lazimi gare ku saboda bi saboda Allah ya yafe muku saboda Allah ya gafarta muku zunubanku saboda Allah ya goge muku mugayen ayyukanku wallahi Allah ba ya bukatun Allah ya wadata daga barku babu abin da yake so gare ku Allah ba ya san ɗayanmu ya wadata daga gare ta in mun yi kanmu muka yi ma ayyukanmu masu kyawu in mun yi kanmu muka yi ma in mun ki kuma kanmu muka cuta in mun yi mugayen ayyuka wallahi ba mu cuci kowa ba sai kanmu da haka Allah ta'ala yana son mu yana kaunar mu shesa ya bude mana kowar tuba mu tuba sai ya bude mana sai ya karbe mu ya rungume mu ya sanya mu a cikin rahmar shi ta duniya da kuma rahmar shi ta lahira saboda Allah yana kaunar mu Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum namumin hadaya da jinin hadaya da ake zittawa wurin umara ko aikin haji Allah subhanahu wataala ce ba zai kai ga Allah subhanahu wataala ba sai dai Allah ta'ala abinda zai kai wurin shi rubuta muku shine tsoron Allah wanda ya yanka hadaya ko layya ya yanka dan Allah subhanahu wataala to shine zai samu lada wurin Allah subhanahu wataala amma Allah ba san nama yake ba Allah ba jini yake so ba abinda yake so kai yadda yace kai kai dan shi domin ya baka lada shine yake kaiwa zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka mai gaugawa mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu sabanta tuba kowace rana a kowane lokaci domin duk mutumin da ya dawo daga tuba ko ya dawo daga zunubin shi yayi nadama akan shi wannan ba a ce mai mai saban Allah Allah ta'ala ya ce walam yusirru ala ma falu wa hum ya'lamun basu dage akan abin da suka aikata mara kyawu ba alhali kuma sun san baya da kyawu in sun yi walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah waɗanda in suka aikata alfasha abinda baya da kyawu ko kuma suka aikata wani abu na zalunci ga kansu Allah Allah ta'ala ce sai su tuna Allah tuna girman Allah sai su roki Allah gafara domin babu wanda yake gafara zanubai in ba Allah subhanahu wataala ba ku kaga kenan ya kamata kullum mutum ya ta tuba ya ta komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala dan ya samu rahama Allah dan ya samu sauki dan ya samu al'amuran shi su tafi da kyawu dan ya zamanto cikin bayin Allah da Allah subhanahu wataala yake yaban su a cikin ayoyi da yawa da littafin shi haka wajibi ne mu tuba mu sani cewa kuma tuba wajibi ce nan take ba cewa za ka in an jima na yarda na tuba in an jima a jinkirta ta da kuma cewa na tuba in an jima shi ma wani zunubi ne wanda yake bukatan tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga duk mutumin da yace na tuba na bai to ya kara laifi guda biyu dama yana da laifi kuma yace na bari me zai hana ka ce na bari domin kada kake cewa ka bari kada ka jinkirta tuba kana cewa sai gobe ko sai jibi ko sai gata ko rana ya kyau ko sai ƙarshen wata ko kuma sai na cika shekara 60 ko 50 ko 40 ko kuma sai na yi kaza sai na haifi 'ya'ya guda goma sannan zan bar laifi waye ce ma sai ka haife su sannan za ka mutuwa waye ce ma ka kai gobe bal waye ce ma ma nan maganar da ake da kai ka iya tashi daga wannan gurin saboda mi saboda mutuwa ba da kake ganin ta tana zuwa ne abke tana zuwa ne ba zato ba tsammani tana zuwa ba tare da wani dalili ba ba tare da an yi wata shimfiɗa ba ba tare da wani gini ya faɗo ba ba ko ka faɗa wani dogon rami ko mota ta zo ta kare ka ko wani ya haɗe ka da sanda ko ya sare ba kai da takobi ko ya halbe ka da bindiga ko abin da ya kama da wannan mutuwa tana iya zuwa kawai kana cikin mutane sai a ji tsit dawa ce ba a barka ba san ka mutu ba shure-shure ba halbe ba komai yake nan ka koma wurin Allah kenan wajibi ne ga mutum duk lokacin da aka tunatar da shi cewa ya tuba zuwa ga Allah to yace na tuba kakka jinkirta jinkirin shi kan shi zunubi ne yana bukatar wata tuba kaga tuba bi ta kama ka kenan Allah subhanahu wataala ya azurta mu da tuba ta kware ta gaskiya Allah ta'ala ka yafe mana zunuban mu gaba da Allah ka gyara mana halayen mu Allah ka sa mu dawo musu hanyar ka ya Allah Allah ka yi mana gafarar zunuban ka gaba da kana da manya ya Allah waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya Allah waɗanda muka ɓoye da waɗanda muka bayyana ya Allah Allah kai mana gafaransa ya Allah Allah tsarki ya tabbata gare ka lalle mu mana daga cikin azzalimai ya Allah Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah Allah ka gafarta mana wuce iyakar mu cikin al'amuran mu gaba da ya Allah Allah ka tabbatar da daga mu lokacin da muka haɗu da kafirai ya Allah kuma Allah ka taimake mu akan su ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah matsalolin mu kasun su ya Allah ka warware mana su ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah marasa lafiya Allah ka basu lafiya marigayen mu Allah ka jikan su da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka yafe mana ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka kawo karshen ta'addancin da ake ya Allah Allah ka kawo ƙarshen fashi da makamin da ake cikin ƙasashen ya Allah Allah ka haɗa kan musulmi ya Allah ka raba musulmi da rabo ka ya Allah Allah ka sa mu rungumu junan mu mu so juna mu kaunaci junan mu ya Allah mu san cewa dukkan mu muna bauta ma Allah ne dukkan mu na san Annabi sallallahu alaihi wasallam muna biyayya gare shi dukkan mu muna bin alqur'ani ne dukkan muna kallon gabas mai sallah Allah ta'ala ka sa mu kada dunkulewa wuri guda ɗaya Allah Allah ka raba mu da san zuciya da sare ya Allah Allah ka karɓi ibadodin mu gaba da ya Allah Allah ka samu wuce da imani da musulunci ya Allah Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare su daga harara ɗan bindiga da ƴan ta'adda ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tsoron ka ya Allah Allah ka kara musu adalci da san talakawa ya Allah Allah ka azurta su da mashawarta na gari ya Allah ka raba su da bugayen mashawarta ya Allah ƴan kasuwan mu kanada da manya matsalolin da suke fama da su Allah ka musu karshen su ya Allah Allah ka cici talakawa ya Allah Allah ka sauƙaƙa musu rayuwarsu ya Allah malam bai da almajirai Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka taimake su ka raba musu asiri duniya da lahira Allah ka warware musu su ma dukkan matsalolin su ya Allah haka ma'aikatan mu kanana da manya Allah ka taimake su ya Allah Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka warware musu dukkanin matsalolin su gaba daya Allah subhanahu wataala ka jiro ko ya Allah Allah ka amsa mana Allah ka samu kari da duniya lafiya sai a tsaye da sallah Oof.